سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai dangi a nan unguwar rubucinku a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na haɗa na kitabu tauhid littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau muna yinin lahadi daren litinin wanda ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan hudun musulunci yau hekaran hijira 1446 hakan ya yi daidai da 20 daidai haka ne ko? 20 ga watan goma ko sha tara ne? 20 ko? 20 ga watan goma na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a wancan mako da ya gabata malaina mana magana kan tafsirar tauhid wa shahadatu Allah ilaha illallah fassara tauhidi da kuma fassara bayanin la ilaha illallah mun yi wannan fasili har mun karanta masail na cikin fasilin gaba daya yau kuma insha Allah za mu tashi farkon babi babu ma ja'a fi ruqawat tama'im wannan kuma shine darasin mu na takwas a littafin a shafi na 19 ana fahimta mali ce babu ko kuma babu ma ja'a fi ruqawat tama'im babi zai magana game da abin da ya shafi ruqiya sannan kuma da layoyi su ne a tama'in jam'i ne mafurɗinta tamima da layu da kuma abin da ya shafi rukiya amma rukiyar wanda ake yi ake kama sunan aljanu ko shaidanu wanda ba ayin ƙur'ani kaɗai ake karantawa cikinta ba to wani ita ce rukiyar da shari'a take haramta yinta take yin kuma kama da sihiri ko tsafi amma ruƙiyyar da za a karanta tsantsan ayoyin alƙur'ani mai girma ko azkar da suka tabbata a sunna to waɗannan malamai suke cewa ba a yi hani game da yinta ba ana fahimta idan ya ce ruƙa a nan to ruƙa waccan wanda ake kama sunan shaiɗanu da aljanu wanda ake neman taimakonsu da dafawarsu a kan ɗauke jinya ko abin da ya kama da wani fi sahih malai ce ya inganta cikin littafin imam al-bukhari an abi bashir al'ansari daga sahabi abi bashir al'ansari radiyallahu an Allah ta'ala ya ƙare da shi yake cewa annahu kana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi a wata tafiya daga cikin tafiyoyin da manzon Allah yake da sahabbai akwai wata tafiya an yi da shi a bibashir ansari tara aka yi tafiyar da shi fa arsala rasulan sai ma'aikin Allah ya turo wani jakada wani ɗan saƙo ya tura shi cikin ayarin tafiyar yake cewa abinda manzon Allah ya ce a faɗa sallallahu alaihi wasallama Allah ya baka yanna fi rakabati ba'irin kilada min watrin au kilada illa qutiat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan sako cewa a wannan ayari na matafiya masu tafiya kan rakuma da dokuna ko dawaki yace manzon Allah ya bada umarni cewa kar a sake barin wata laya a wuyan raƙumi face an cizge ta an cire ta ana fahimta wani rataye da ake wa raƙumi ko doki wata laya ko a naɗe wani gashin mushen wani abu to duka wannan tarkacen da yi manzan Allah ya ba da doka da umarni cewa kar a bar ɗaya daga cikin raƙuman musulmai ko dawakin musulmai face in ma da akwai abin an cire shi an fisge an jefar domin iya cikin irin abin da shari'a ta haramta idan da shari'a ta yi shiru bata ce komai ba to a yanzu shari'a ta yi magana ta haramta kuma ta ce kada a ƙara gani domin ya zama haramun cikin irin aikin da shari'a ta haramta an fahimci wannan kuma kun ga har yanzu irin abubuwan da suna faru za ga wasu dokunan wuyansu da layu ko mota sai ga can karkashin sikiyarin an gabza wani laya ko wani gashin mushen wani abu an daure ko ta fatar abin na an sa an daure ko kofar gida ko wani zauren shiga gida an sa wani tilin abubuwa an daure an makale wanda kuma wannan wai ga masu yin da niyyar a zuciyarsu shine zai ba su kariya daga dukkanin wata cutarwa ana fahimta wannan shari'a ba ta yi da wannan ba iya amsa sunan shirka ko abin da yake tsafi ko sihiri shari'a ba ta yi da wannan ba akwai azkar wanda ake neman tsari a gida ko a abin hawa ko a shago ko a kan dukiya duk shari'a ta ba da damar abin da za a yi ka samu lada kuma Allah ya kama tanyo da agaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai fita daga gidansa ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to manzon Allah ya ce za a bashi tsaro da kariya har sai ya dawo gidan shi manzon Allah ya ce idan zaka rufe gida ka ce bismillah ka kulle gidanka yace bashi dan ko aljani a wannan daren da zai cutar da kai babu shi domin shi dan bai isa ya keta kofar da aka rufe ta da sunan Allah ba kun ga duk wannan sun fi sauki kuma ga lada kuma ga dacewa da sunna amma al'umma da yawa gani suke kaman abin baya ce kamar baya yi dole sai an haɗa ka da wani mushe ko wata fatar wata tsohuwar kura ko zaki a naɗa ka a ce za ka dinga makalewa kana yau da ita wanda har in wannan fatar mushen za ta yi aiki to ai ya kamata a ce ta hana mai gidanta da aka yanka shi aiko tun da da aka yanka shi aka samu fatar kai kuma an baka a ce ita za ta tsare ka ba ta tsare mai ita balantana kuma kai ana fahimtar wannan saboda duk irin wannan tun da manzan Allah ya yi hani kuma har yanzu gashi abin ya faruwa ƙalla za ga irin wannan abubuwan ba sa faruwa a mutane a rataye wani abu kuma da niyya azabar cewa wani abin da zai baka kariya ko zai tare ka daga wani abu da shari ko wani abu da ya kama da wannan ga azkar na hawa abin hawa ga azkar na barin gida ga na kwanciya ga na tashi in ka farka daga bacci ga abin da aka ce karanta in kai mummunan mafarki ga abin da aka ce karanta duk shari'a ta zo da wannan ka yi ka samu lada kuma ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa mutane suna ganin kamar hakan baya yi sai a dinga dora su akan wasu abubuwa wanda ba su da asali kuma suna cikin abubuwa da shari'a ta haramta wa ali bin mas'ud radiyallahu an daga dan mas'udu Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abdullahi dan mas'ud yake cewa naji da kunne na annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rukawar tama'im wattiwalata shirkun rahu ahmad wa abu daud manzan Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna ruka ruqiyan da ake wajen kama sunan aljanu da shaydanu da kuma tama'im layoyi da ake kullewa da sunayen aljanu ko mushe ko fatar wata dabba a sa a kulle a dinki wattiwala ita ma tiwala wani abu ne ake yin sa kama da layan amma shi kuma wai bangaren so ne a sa mace da so namiji ko namiji ya so mace ana fahimta to wannan duka manzo Allah yace gaba ɗaya shirka ne wannan dukkan su gaba ɗaya aikata su shirka ne a cikin musulunci rawahu ahmad wa abu daud zai dauko ɗaya bayan ɗaya daga ruka da tama'im da tiwala kowanne zai muku bayani gaci yace at-tama'im abin da ake nufi da tama'im a wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud sai ce shay'un yu'allak 'ala al-awlad min al-ayn wani abu ne da ake ratayawa yara a wuya ko a kunkuru a daura musu wai da zimmar cewa iya maganin kambun baka ana ganewa yawa ana yi guba yi to maza Allah ce shirka ne ya kamata a kaura shi a daidai a daurawa yara a wuya ko a kunkuru cewa wai wannan iya cikin abin da zai maganin kambun baka lakin iza kana almu'allaq min alquran sai dai idan abin da aka rataya din nan tsantsar qur'ani ne ashe ayin qur'ani aka rubuta aka nade aka rataya to maliki cewa farakasa bihi ba'd salaf wa ansu daga cikin magabata sun yi sauki kan wannan inda ayin qur'ani ce aka rubuta aka rataya wa ansu wa ansu daga cikin magabata sun ce la ba'as ana fahimta wa ba'dhum lam yurkhas fi wa ansu kuma sun ce a'a ko da ayin qur'anin ce ba a halattar ba a yadda ba don domin hanawar iya cin abin da ake cewa saddo zari'a idan an ba da dama a yi na ƙur'anin to za a shigo da abin da ba ƙur'anin ba an gane ko za a faɗa ƙofar shirkar da musulunci ya rufe yasa suka ce kwata-kwata ma hakan bai halatta waye ji aluhu minar manhiya an ya suka sanya yin abin ratayar ma na ƙur'ani tsantsa iya cin abin da shirya ta haramta ta hana minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu daga cikin masu tafiya kan wannan ra'ayi akwai abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi a bayyanta ya ce ratayen nan ko qur'anin ne ko ayar qur'anin ce to hakan bai halatta ba ana gane wannan sai maliki cewa ruqa ita kuma ruqa hiya allati tusamma al-azaib ana cewa da ita al-azaib wa qasamin haddali an samu dalili ke bantacce game da ita ma halla mina shirki abinda zai warware ko zai kubutar da ita daga cikin shirka ko kuma khala mina shirk akwai ruqiyar da ta fita daga layin shirka ba shirka bace faqad rakkasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ayn wal huma ruqiya ta karanta ayoyin alqur'ani da azkar na sunna game da kambun baka ko zazzabi manzo Allah ya halartar da wanda yace babu laifi amma ruqiyar da za a kama sunan aljinu da shaydanu da wa'ansu abubuwan ma da baka san su ba to shine abin da shari'a ta haramta ta ce shirka ne amma ruqiyya ta karanta ayar bakara su amana rasulu su ayatul kursi su ayoyin cikin suratu suratu yunus su ayoyin suratu saffa da suratul jinni su falaki da nasi da kuliya duk wannan shari'a ta ce ba haramun bane za a yi amma abin da za ce ya faka faka ya ilu ya rauka ya ilu ya dandama ilu to wannan duka shine abin da shari'a ta ce hakan bai halatta ba fahimtu malik ya cewa makala mina shirki ne wannan wannan ce za a karanta ayar qur'ani ko waɗancan abubuwa da shari'a ta tabbatar da su wattiwala abinda ake nufi da tiwala shay'un yasna'una wani abu ne da ake aikatawa a kulla dinki a rataya yaz'umun masu hakan suna rayawa a zuciyarsu annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha war rajulu ila mar'atihi hakan zai sa mace ta so mijinta ko miji ya so matarsa an fahimta yanzu wani ai tajariba ma ta nuna wannan karya ne soyayyar mace yanzu kashi tamanin ko 90 kuɗi ne kawai ko ba gaskiya bane idan da kuɗi shikenan mace za ta so ka amma zancen ka ɗaura wani guru a kunkurin ko laya ko wani kambu duk shirme ne ba abin da zai maka ana gane wannan to suna yin tiwala wani abu ne za a makala a kulla a naɗe shi da fata a ɗinke ka riƙe a hannunka ko ka rataye a wuyanka kuka sa a aljihunka wai zai sa mace so mijinta ko miji ya so matarsa shi ma duka wannan iya cin abin da manzo Allah ce shirku abu ne wanda yake zama shirka ana ganewa sai malaki cewa wa an abdullah bin hakim marfu'an daga wannan sahabi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine marfu'an din kenan man ta'allaka shay'an hukira ilai duk wanda ya rataye wani abu a wuyansa ko a kunkurinsa da niyyar wannan abin zai ba shi kariya to an bar shi da abin Allah ba ruwansa da shi ana fahimtar wannan duk abin da karata ya a motanka ko a shagonka ko a gidanka ko a wuyanka ko a wuyan ɗanka ko ƴarka ko dabbarka da niyyar wannan abin shine zai baka kariya to maza Allah ce Allah zai barka da abin Allah zai ɗauki hannunsa da kanka ana fahimtar wannan shine ma'anar wakila ilaihi za a bar shi da abin za a wakil za a wakkala shi kan al'amarin da ya rataya wa kansa rawahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad da imam tirmidhi suka fito da wannan hadisi warawa ahmad an an ruwai an ruwai fi'in imam ahmad ya rawaito daga ruwai fi'a kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ruwaifi'in ya kai ruwaifi'a la'allal hayata staɗulu bika ike ce akwai yiwuwan rayuwa za ta masa hu ma'ana akwai yiwuwar za ka rayu da yawa ka ga shekaru bayan shekaru inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa fa akbaran nas idan tafiya ta yi tafiya ka sanar da mutane ka ba su labari anna man aqada lihiyatahu aw takallada watran duk wanda ya rataye wata laya a wuyansa an ce lihiya kamar nan gun saukar gemu a rataye laya ta sauka a nan wuya ko kirji ana fahimta ko wani abin da ya kama da wannan din a wistanja birji dabba ko ya yi tsarki da kashin dabba tunda ana tsarki da makala biyu ne akwai istinja'i akwai istijmar istinja'i shine tsarki da ruwa wanda normally gaba ɗaya yanzu a galibiyar shi yake amma akwai istijmar wanda shari'a ta halattar da ayi idan larura ta kama ko kana cikin tafiya ba ruwa tsugunno ya kama ka to an ce ka kirgi yan tsakonkwani ka su ƙasa da uku sai ka fitar da wannan najasar da kai ko fitsari ko bayan gida ka'idan na ƙarshen ya fito na kiyan ba wani alamar da shi a jikinsa to idan kai wannan tsarkin to yayi tsarki shikenan zaka iya yin Allah kai sallar ka ba wani abu ana fahimta to sai manzon Allah ya hani wannan tsarki na istijimari ba za ka yi da kashin dabba ba sannan kuma ba za a yi da kashi ba sannan ba za a yi da nau'in abincin da ɗan adam yake ci ba wannan haramun ne a goge najasa da su ana fahimtar wannan to da maza Allah ya ce idan rayuwa ta ma tsayi ka ba su labari cewa duk wanda ya rataye wani rataye a wuyansa da zimmar zai ba shi kariya wanda ya ɗau kashin dabba ya yi tsarki da shi na istijimari kuma ya san cewa hakan haramun ne ana fahimtar wannan sai ma manzo Allah ke cewa inna muhammadan bari'al bari'un min a faɗa masa cewa annabi muhammadu yayi bara'a da shi ba shi ba annabi muhammadu ba annabi muhammadu ba shi kun ga wani ba garban kalubale bane kuma karar musiba ba shi a ce manzon Allah ya ce ya karkade hannunsa akan ka to mutum ina ya kama ai inda musulmi ne kai ai ba inda ka kama ai to ya ce duk wanda ya wannan iya da itikadin samun kariya a gun ratayensa kawai ɗauka shi dabba ya yi tsarki da shi bayan ya san shari'a ta haramta to a bashi labari cewa manzon Allah ya ce bari minhu annabi Muhammadu yayi bara'a da shi ba shi ba shi wa an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair kale yake cewa man qata'ata nimatan min insani duk wanda ya fisge wata laya a jikin mutum ya jefa ya yi sanadiyar raba shi da wannan layar kana ka adale ba, to za a ba shi lada kamar ya yanta baiwa ana ganewa ko za a ba shi lada kamar ya yanta baiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan za ka yi abin ya tada rigima ba ruwanka ana ganewa ko amma idan ka san ba rigima ba wata hayaniya da za ta tashi kai to manzon Allah ya ce Allah zai baka ladan yanta baiwa amma abin in zai tada rigima da hatsaniya ba ruwanka aiki ne wanda ba dole a kanka ba ana fahimtar wannan wanda shine abin da malamai suke karin bayani aka sai malai yake cewa rawahu waqi'a wa lahu an ibrahim qal daga shi a sa'id bin jubair yake cewa ibrahim ya ce kala kanu yakrahuna at-tama'im kulliha min al-qur'ani wa ghayr al-qur'an sahabbai sun kasance suna kyamar laya suna kyamata da ta qur'ani ballantana mata wanda ba qur'ani din ba ko ƙur'anin ne tsantsa suna kyamata ballata na abin da ba ƙur'ani ba ana fahimta domin na riga na sanar da ku cewa idan ta ƙur'ani ce tsantsa akwai magabata da suka ba da sauƙin za a yi ana ganewa amma su ɗin ma da ƙarshe sun ce rashin yin ya fa zama alkhairi domin in aka buɗe ƙofar yin to za a shigo da abin da aka haramta ana ganewa kuma duk abin da mazan Allah ya ce ba shi ba kai abinda ƙur'ani ya ce Allah bai gafara idan an mutu ana yi to ai bai kamata a ba da kofa a kansa ba bai kamata a yi wasa da shi ba ana fahimtar wannan abin da ya shafi laya abin da ya shafi guru abin da ya shafi daga abin da ya shafi kambu abin da ya shafi sihiri da tsafi da binne-binne da kulle-kulle irin waɗancan to shari'a ba ta taɓa daga kafa a kan abu ne wanda kada an iya raba mai yi da Allah iya zama shirka iya zama kuma halaka ta duniya da lahira Allah ta'ala ya tsare fihi masail malai ce karkashin babin akwai masail al-awwal masala na farko tafsirur ruqa wa tamai an ji dai abin da ake nufi da ruqa ko shine wani abu da ake ake ratayawa yara domin me domin kambun baka ko abin da ya kama da wannan mun ji kuma tafsirin tama'im laya mun ji mai matsayinta asaniya tafsirin attiwala mun ji abin da yake nufi da tiwala shine abin da za a yi dan ka samu soyayyar mace ko dan mace ta samu soyayyar miji asalisa na uku an hadhihi thalasa waɗannan abubuwa guda uku da ruqa da tama'im da tiwala kulluha min shirk dukkansu suna cikin shirka min ghairi istisna ba tare da an yi togiya ba arrabi'a na hudu anna ruqa bi kalamil haqq min al-ayn wal huma laysa bi zalik ayi ruqiya da maganganu na gaskiya shine kalamil haqq ana gane ko kamar alqur'ani da sauran azkar da sunna ta tabbatar a dinga karantawa mara lafiya na ke kambun baka ko zazzabi to laysa min zalika yace wannan baya cikin shirka ana gane ko baya cin abin da shari'a ta haramta in dai kalamul haqq ne an dai an san dai kalamul haqq yayi ayoyin alqur'ani da azkaron da sunna ta tabbatar in su za a karanta wa marar lafiya to shari'a ta ce hakan ba laifi bane ba al-khamisa na biyar anna tamimata cewa laya idza kanat min al-qur'ani idan da alƙur'ani aka yi rubutun ƙur'ani ne tsantsa faƙad tilifal ulama hal hiya min zalika amla an samu a sabani ga malamai wa an sun ce tana cikin shirka wa an sun ce a a ba ta cikin shirka ana fahimtar wannan as-sadisa mas'ala na shida anna ta'liqil autar ala ad-dawab min al-ayn min zalika a ratayawa dabbobi ko abubuwan hawa irin wani abin da ake rataya musu mai kama da laya ko wani gashin dabba ko ta fata a naɗe musu da niyyar za ta ba su kariya ko da dabba ka naɗa ka rataya ta shi ma iya cikin shirka da shari'a ta haramta asabi ana bakwai alwa'idu shadidu alaman ta'allaka watran akwai narkon azaba mai tsanani ga wanda ya rataye ɗaya daga cikin waɗancan ratayen da shari'a ta haramta athamina na takwas a fadlu sawabi lada mai girma akan man kafa tamimata min insan ga wanda ya katse laya daga cikin mutum duk wanda Allah ya bashi sa'a ya cire laya a jikin wani ba tare da tada husuma ba hakan to ya samu lada kamar ya yanta baiwa ana ganewa amma na faɗa na ƙara maimaita in abin zai tada rigima ba dole ba ne baya cikin wajibat yadda musulunci kullum maslaha yake kira da abin da za a tada hankali a yi rigima musulunci ba kira a kansa abin da zai ba da maslaha ya ba da zaman lafiya ya ba da fahimta to kullum musulunci haka ke kira a yi amma duk abin da zai tada harkutsi da hautsini da rigima to musulunci ba ya kira aiwa ana fahimtar wannan amma in Allah ya taimake ka abokinka ne gun kwanan ku da iya bacci mai nauyin bacci ne iya da wata katuwar laya ka nemo rizaka mai kaifi ka yanke ka jefar bai sani ba haka shikenan ka gama da shi ita ina laya ta ce ba sani ba ba ban ma san kana laya ba ba sani ba kaga Allah ya taimake ka samu ladan yan tabaiwa ko kuma a kana zaune wani yaro ya fito daga gidansu ka hanga ka hanga ba kowa kaga da katuwar laya anan ɗin shi zo ka karɓi minti sai ka samu rezar ko almakayi ka gutsare ka jefa ta a lambatu shikenan Allah ya taimake ka ka samu ladan yanta baiwa amma abin in zai tada hargutsi da husuma kada a yi shari'a ba ta kira a yi rigima ko abin da ya kama da wani an fahimci wannan attasi ana tara anna kalama ibrahim la yukalifu ma taqaddama min min min min min al-iktilaf min al-iktilaf li'anna muradahu ashabi abdullah bin mas'ud maganar ibrahim wancan da aka ce idan layan ta ƙur'ani ce tsantsa an samu saɓani daga malamai sai ce layu kalifu ma taƙaddama hakan ba zai saba akan abin da ya gabata ba minal iktilafi daga saɓanin da aka samu da anna muraduhu ashabi abdullahi bin mas'ud domin abdullahi dan mas'ud da almajiransa duk sun tafi akan cewa laya ko ta ƙur'ani ce bata halatta ba amma abdullahi dan abbas sai kuma iya ce wanda suka halattar idan ayin ƙwar'ani ce tsantsa aka rubuta aka naɗe sun ci ba laifi ba ne haka shakul islam ibn taimiyya ya tafi akan wannan hatta mal abakar mahmud gumi a cikin littafin sadul azan ya kawo wannan magana ne ana fahimta amma an su daga jamhur na malamai ba su amince ba domin abin da na faɗa zan sake maimaitawa hakan zai yi a buɗe ƙofar shigo da abin da aka haramta da domin ita laya a bace a rufe ba a ba ce a buɗe yanzu idan ka ga laya ba yanda za a yi ka gane ayin ƙur'ani ce tsantsa a cikin tan ba buɗe ba kai ba ita kuma laya ba a buɗe ta duk wanda ya kai wa dukawa suka ɗinke suka rufe suka sazare suka ɗinke kawai shi kenan bayan da za a buɗe ta ana ganewa ya za a yi ka gane ta ƙur'anin ce ko ta ba ƙur'anin mace ba za a gane ba yawa ko ƙur'ani ko surkulli bayan da za ka gane tunda an sa fata an rufe to shi yasa hangen mutane imaninsu iya da rauni hangen mutane ba su ma fahimci me tauhidin ba in an buɗe ƙofar yin ta ƙur'anin tsantsa to za a shigo da surkullan ma da ba a yi aune ba ciki yanzu fa shari'a ce za ta ɗan ba da sauƙi da rukusa akan wani abu amma sai an shigo an yi wa shari'a ta'addanci ko ba a yi ɗan dama za ta bayar domin larura ko wani abu wanda zai kawo mu shakka ta ce an ɗage laifin kaza amma wallahi sai mun yi ta'addanci wajen wuce gona da iri to bana tana abin da shafi wannan kai kadai zaka je kai da kai sai mo kanka ko dan tsafin ka ba wanda ya sani karata ya a wuya ko karata ya a gidanka kayi surkullan ka baka sani ba in kace ta qur'ani ce ba wanda zai ce ba haka bane kuma hakan zai iya jefa ka cikin layin yan shirka wanda Allah ta'ala ba zai musu gafara ba yasa wa an so daga cikin malamai jumhur suka tafi suka ce a haka ma bai halatta ba kai ta azkar dai karantawa da tofa duk wannan ya halatta amma ratayawar sun ce domin gudun wancan musibar to kada ma a yi domin kada a fada cikin wancan abin da ubangiji ya haramta an fahimci wannan babun man tabarraka bi shajara aw hajrin wa nahwihima babi zai magana game da wanda ya je wajen bishiya yake neman albarka ko wajen dusi ya je iya neman albarka da abin da ya kama da wannan neman albarkar bishiya ko neman albarkar wani gingime man dutse to za mu ji mai shari'a ta ce ta halattar ai ko ta haramta ana ganewa wa kaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatul ukra Allah yace ku bani labari game da gunkin lata da uzza duk gumaka ne aka yi su a Ka'aba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana cikin gumaka 360 wanda aka kewaye Ka'aba da su da Allah ya kawo manzon Allah ya samu fatahu maka a shekara ta tara bayan hijira Allah ya bashi nasara aka bude Ka'aba aka fatattaki kafirai da shirka da arna da gumaka manzon Allah ya sa da shi da sabai suna ta jefar da gumaka suna cewa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta wuce dama ƙarya ba mai zama bace to da ka'aba duk gumaka ne a bayanta duk an an kewaye da gumaka daki mafi tsarki a duniya amma ya zauna a lokacin da kazantar musulmai amma lokacin da manzon Allah ya samu fatahu maka duk sai aka kore wannan gaba da aka tsarkake ka'aba daga dukkan abin da ba shari'a bace ana fahimtar wannan to da duk waɗannan da ta da uzza din suna cikin wannan afra'aytumul lati wal uzza wa manata da manata thalisul ukra shine cikon na ukun su da duk suna ka'aba suna an kewaye su a ƙarƙashin ka'aba maliki cewa sotun najim aya ta 19 zuwa ta 20 an abi waqidil laisi daga sahabi abi waqidil laisi kale yake cewa kharajana ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ila hunayn zuwa ga hunayn hunayn kuma tana kusa da makabali sa'id daga maka zuwa hunayn ba nisa aini sosai to sun fita zuwa hunayin da shi abi waqidin laisi da manzana da wasu sahabbai sai shi wa nahnu hudasa wa ahadin bi kufri a lokacin ba mu dade da barin kafirci ba ana ganewa mun musulunta ba dadewa da musuluntar mu aka ce mu azo mi wannan tafiya ne walil mushrikina sidira su kuma a lokacin mushrikai suna da wata bishiyar magarya ita ce sidira ya akufuna indaha suna zuwa suna ɗawafi suna itikafi ƙarƙashin bishiyar magariyar sun mai da ita kamar wani gun bautarsu suna rataye makamansu a kanta suna shirbicinsu na neman tabarukinta ko taimakonta ko tanyonta ita bishiyar magariya sai suka wuce suka ga mushrike suna ta wannan abu nasu wayan tuna biya aslihatahu kuma suna rataye makamansu na yaƙi akan wannan bishiya ta magarya yuqalu laha zati anwaqin ita wannan bishiya ta magarya ana ce mata zatu anwaqin sunanta kenan zatu anwaqin qala sai abi waqidin laysi yace famararna bi sidra mu ma muna tafiya da manzon Allah sai muka wuce ta wajen wata bishiyar magarya faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah iji Allah na za ta anwaɗin kama lahum za ta anwaɗin manzan Allah mu maka sanya mana irin bishiyar su mana tunda suna za ta anwaɗin mu ma ga wata bagariya nan mu ma halatta mana mu je mu yi irin abin da suke abu an fahimta kun ga a lokacin shi wannan sai bai san haka shirka bane bai san ladi bane bai sani ba tunda ya ce a hudasa'u ahadu bi kufrin a lokacin ba su dade da barin kafirci ba manzo Allah ma sa mana wata bishiya da zamu je mu dinga dawafi muna neman albarka muna tabaruki da ita mu ma muna sha'awa a sa mana irin ta sai manzo sai manzo Allah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahu akbar inna hasunan irin abin nan da kuka faɗa to sunna ce kamar hanya ce ta magabatan ku dama qultum wallazi nafsi biyadi wallahi irin wannan kalmar na rantse da wanda limfashi na ke gare shi an faɗa kama kalat bani isra'ila ko banu isra'ila li musa irin wannan kalmar da kuka faɗa min shi ma annabi musa alaihi salam banu isra'ila sun faɗa masa wannan a yaya a wani lokaci da suke cewa iji allah na ilahan kamalahum ali bayan allah ya halakar da fir'auna banu isra'ila da annabi musa suna tafiya ya suka samu wa'ansu mutane ya akufuna ala asnamin lahu su ma sun sanya gumakansu a gaba suna taɗawa a fi suna ta shirbicinsu a wajen gumaka sabon annabi musa suka ce musa iji allah na ilahan kamalakun aliya yadda waɗannan suke da alloli mu ma samun wani allah manuwa mu na bauta masa sai annabi su ƙala inda kuma kawun ta jihalun babu shakka ko mutane ne marasa ilimi wallahi yanzu ga fir'auna fa allah ya halakar da shi ɗazu ɗazun nan amma kuna neman aiwa allah wata kishiya da kuma to sai maza Allah ke cewa irin wannan kalmar da kuka faɗa min to an faɗa wa annabi Musa makamaciyarta da Qur'ani yake cewa iji Allah na ilahan kama lahum aliha Musa ka sanya mana wani Allah su ma kamar da suke da wancan Allah nasu abin bauta qala innakum qaumun tajhalun sai annabi Musa ke kai ku dai mutane ne wanda ba ku da ilimi ba ku aiki da ilimin ku la tarkabunna sunana man kana qablakum manzo Allah ke ta sai ku bi hanya ta magabatanku taku da taku duk abin da suka yi to kuma yau da gobe sai kuma maimaita shi rawahu tirmidhi wa sahah fihi masail ababin akwai masaloli injibala na daya tafsiru ayatul najm mun ji Allah ta wal uzza ko da ko manata salatul ukra mun ji sunan gumaka ne asaniya ma'rifatu suratul amri alladhi talabu mun ji irin abin da suka nema ija Allah na zati anwaqin kama lahum zati anwa' mu ma ka sanya mana da bishiyar da zamu ke neman albarkata irin ta wasu as-salisa kaunuhum lam yaf'alu amma ba su aikata ba tunda sun nemi wanzan Allah ya sanya musu bishiyar amma bai ba su dama ba ba su aikata ba sun dai faɗa da bakin su amma ba su aikata ba ar-rabi'a kaunuhum qasadu at-taqarrub ila Allah su nufin su hakan kamar wani aiki ne da Allah yake so haka suke zato ba su zaci cewa shirka bane ba, ne ba. at-taqarrubu ila Allah bi zalika li zannihim annahu yuhibbuhu su suna san kamar Allah iya san wannan aikin ba haka suke zato din ba sallabi bane ba al-khamisa na biyar annahum idza jahilu haza idan sun jahilci hakan ba san matsayin sa a shari'a ba fa ghayruhum aula bil jihad to waɗansu su suka fi cancanta su zama jahilan wannan kalmar tunda suna tafiya da manzon Allah tare ba su san cewa neman albarkar bishiya ko dutse laifi ba ne ba su sani ba a lokacin tunda ilimin bai zo musu ba ana ganewa to kaga ashe wanda ba su ba in sun jahilci hakan ba abin mamaki ba ne ba yasa ya yan uwa a cikin da'awa ta sunna kafin ka kiraye mutum ɗan bidi'a ko mushiriki to iyabinka bashi shi kamai da awatu ana fahimtar wannan akwai mutane dewa wallahi suna aikata wani aikin laifin amma su ba san malabi ba ne ko ba a samu ba san laifin ba ne suna aikatawa zatonsu aikin ma da suke kamar wai Allah iya so kaga wannan akwai matsala ta rashin isar da sako zuwa gare su da yawa ba su san hakan laifi ba ne ana ganewa yanzu wallahi akwai mutanen da musamman ka fita karkara gwanda za ka ji da'awa ba ka sami ake da'awa sosai ba wani zai ɗauka ɗaura laya ko gurma wani aikin alkhairi ne wallahi ko da ta ɗaura aikin alkhairi ma yake shi a nasa zata kaga iya da kishirwar a fahimtar da shi a shari'ance mai matsayin wannan ana gane da kyau akwai abubuwa da yawa wanda jahilci al'umma da yawa suna ɗaukan abin kamar Allah iya so yasa suke aikatawa ko kuma sun san laifi ne amma ba su fahimci haɗarin laifin ya kai wannan ba ba su fahimta ba kaga wajibi ne a tashi a dinga yi wa mutane da'awa a karantar da su a faɗa musu Allah a faɗa musu manzon Allah a fahimtar da su gaskiya da yawa za a samu da su rage wannan laifin da suka aikata yanzu misali ka ɗau harkar kasuwanci wa'an sun ɗauka duk irin yadda ka cakuɗa kai rufe kai ba baki ka samu kuɗi a kasuwa wa'an sun ɗauka harafin liti kun ga a cikin wannan akwai abin da ake kira riba a cikin wannan akwai abin da ake kira da bai'ul gharar a cikin wannan akwai abin da manzo Allah ya ana na rantsarantsa lokacin siya da siyarwa kaga duk waɗannan komai kuɗin da zaka samu a kansu haramun ne amma wa'ansu ba su haka ba ba su sani ba ko kuma sun san riban amma sun jahilci ƙofofin riban yanzu aka ji ana riba riba riba to ya ake yi riba ta shigo cikin dukiya kaga wannan haƙƙi ne wajibi ne duk ɗan kasuwa ya san wannan duk ɗan kasuwa in dai za ka saya ka siyar to wajibi ne a matsayinka na musulmi ka je a karanta ma ta ina riba take shiga kasuwanci domin ka ƙaurace mata domin ka guje daga haɗarinta ita wannan riban da ake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita riba ta da ƙofofi sun kai sittin da wani abu ma'ana mabambantan laifin riba agun Allah ya ce amma ƙofa mafi ƙasƙanta mafi ƙanƙanta a cikin ƙofofin riba sittin da wani abu shine kamar mutum ya je lalata da yatimarsa shine kamar ƙaramin alhakin da ake samu a cikin riba ƙaramin kenan hadisi ne ingantacce manzon Allah ya kuma ga ƙur'ani iya cewa duk wanda yake cire ba kuma ya ji wa'azi bai daina ba to fazanu bi harbin min Allah wa rasul a sanar da shi Allah da manzo suna jiran za su yaƙi da Allah da manzo da shi Allah da manzo suna jiran za su yaƙi da shi maciyin riba inda bai daina ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maciyin riban da ya mutu bai tuba ba idan kiyama ta yi zai ta yi da farala ya tsirin ta lahira kafarsa hannunsa kunnansa idonsa ɓangarensa na ɓangare ɗaya gaba ɗaya ya shanye ba zai yi iya faɗuwa iya tashi haka za gan shi a kiyama duk wanda ya gan shi a kiyama iya faɗuwa iya tashi kamar wanda shi ɗan ya buge shi to ɗayan biyu ne ko mace riba ko wanda yake zaluntar matarsa ɗaya akan ɗaya ana ganewa yau ka shiru a to yawa in kana da mata biyu ko fiye da biyu ka mai da wata ‘yar mowa wata ‘yar bora to manzan Allah ya ce irin hukuncin da Allah zai ma a lahira to za ka tashi ɓangaren ka ɗaya mace ba zai aiki ba wata kana mata hidima na dubban ɗaruruwan kuɗi wata kuma ba kai ba ita daga ita sai abincin da za ta ci ko kuma wata za ka je ka tare a gidanta kai kwana da kwanaki ita kuma wacce ka ce mata kayi tafiya baka gari ba amma kana wajen dayar da irin wannan makamantan wannan abubuwan da irin zaluncin da wa'ansu magidantan suke wa iyalansu su musu wayo su musu dibara su musu kaza su musu karya to maza ce duk mai irin wannan akan iyalinsa mata na aure iya cutar da ɗaya akan ɗaya bai tuwo ba ta yafe masa ba to alahira zai tashi ɓangarensa ɗaya a mace baya aiki da shi da maciri ba duk irin kalar nau'in tashinsa ɗaya za su daga gabali kowane iya faɗuwa iya tashi ka annan ma ya takabba a hushe ɗaɗu mai zaman su kamar wanda shi ɗanye bige shi da farfaɗiya a duniya haka za su kun ga haɗarin ba gangani ba ne kaga hatta wannan kes na iyali wani zai ɗauka ba wani laifi ba ne ai duk mata na ne ai dan nayi wa mata ta kaza na mata kaza ai menene a ciki dan na tare ku da nayi sati wala nayi kwana biyu mai a ciki ai duk mata na ne auren su nayi wani haka zai dauka to amma akwai hadari ai daga cikin wajibin da zaka hada mata fiye da ɗaya kai biyu zuwa hudu to wajibi ne akwai abubuwa wajen guda uku zuwa hudu wanda dole sai kai wa kowa equally kuma duk faɗan da kuke da ita wallahi sai ka mata in baka mata ba shari'a za ta kama ka da laifi na farko gun zama ya zama to yadda wannan take da gida ka kaita to darajar gidan da zaka ajiye wannan mai zama to darajar ɗaya da wancan idan can da sola to nan ma za ka sa sola idan can da janareto nan ma za ka sa janareto dole ne wannan sai kai idan can ɗakuna uku ne da falo da kaza nan ma haka za ka yi maskan dole ka daidaita su sannan mat'am abinci yadda za a kai can gida ce fa ne cikin leda cikin kaza to nan ma haka za ka yadda za a kai can hidima nan ma haka za ka yi in dai abinci ne da gun kwana to dole sai ka daidaita matanka da wannan abu na uku kuma rabon kwana yadda za ka yi kwana biyu a nan haka za ka yi kwana biyu a can yadda za ka yi kwana biyu a can haka za ka yi kwana biyu a can ko faɗa kuke da ɗayar wallah sai ka mata wannan a shari'a kuna ji a yi wannan dole ne idan a cikin ukun nan kaiwa wata fiye da wata to ka sani abin tuhuma ne kai a shirya ya ce da ta tobe ka amma ne wacce ta fi kyautata ma ka sai mata agogo agogo ya ba abinci bane ai agogo ba gun kwana bane agogo ba raman kwana bane ko ka siya mata wani abu na ado ta fi kyautata ma akan wata wannan ba da di bane amma wannan basic abubuwan abinci gun kwana da rabon kwana dole ne wannan dole ne wanda suke da mata fiye da ɗaya ko masu niyyar ƙarawa to su ji wannan karatun ya yi su idan ka zalunci wata wallahi tallahi Allah ba zai bari ba tunda manzon Allah yayi hadisi yayi magana ya ce har ga irin azabar da za ta samu irin waɗannan alahira za su tashi ɓangaren jikinsu ɗaya a mace hannu baya aiki kafa ba ta aiki ido bai aiki kunne bai aiki haka za su tashi da wannan bangare da ya mace gaba daya haka ma'aikin Allah ya faɗa yasa dama yake cewa fa in kiftum Allah ta'adilu sai ce me hawahidatan an zo babin ruwa idan kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba to ka tsaya daya haka Qur'ani yace idan har ba za ka iya wannan adalci ba to hakura da daya ka zama kamar fasto kullum ba tarka dai shikenan ita ce abokiyar fada ita ce abokiyar ka za ku dinga yi amma in ka ce za ka ƙara to shari'a tana neman ka yi adalci dolan ka ne musamman musamman a wannan abubuwan guda uku gun kwanciya abincin ci da kuma rabon kwana wannan dole dole sai ka musu adalci a wannan an fahimci wannan to kaga wa an so da yawa ba su fahimci wannan ba ai mata ta ce dan na ce wancan na yi tafiya na je na tare a gunta na yi zata ai ba laifi ba ne in jiwa laifi ne mana laifi ne kai haram idan bata yafe ma ba sai Allah ta'ala ya dau haƙƙi a lahira ya kwata mata haƙƙinta abinda zai ƙara fitowa fili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya jinyar ajali jinyar da bai tashi ba amma wallahi duk da haka rabon kwana ake da shi yau idan iya ɗakin wance gobe ta yi za a kashe ɗakin wance ba yi da lafiya ba sai matan suka fahimci ya fi son zama a ɗakin da na aisha da yake mata ne masu ilimi masu daraja masu kima sai suka yi mitin suka ce ya rasulullah mu gaba ɗaya mu matan ka mun yi ittifaqi mun yafe ka yi jinyar ka ɗakin da na Aisha haka suka yi sannan manzon Allah ya tare jinyar sa ɗakin da na Aisha kuma ana Allah ya karɓi rayuwarsa amma kafin su yi wannan wallahi sai an ɗauke shi an kai shi wannan ɗakin idan ya kwana washe gari bai da lafiya ba za a sake ɗaukar sa kai wajen ɗakin kun ga shi abin ba na wasa bane kenan abin ba na wasa ba ga sauda bintu zama dattijuwa ce haka manzan Allah ya aure ta dattijuwa ta tsufa amma duk da haka manzan Allah bai tsallake to jaraban kwana ba da yake ta iya siyasar rayuwa sai ta ce to ita tana kwaɗayin har ta mutu a ƙarƙashin igiyar auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine burinta amma duk wata sha'awa da wani abu na mata duk ya fita daga kanta domin ta tsufa sai ta ce to manzo Allah kwana na ni in ji sauda to nayi wa na Aisha kyautar sana ba ta ita idan an zo ran kwana na to aje a kwana ɗakin na Aisha haka ta yi sauda bintu zama kuma ta zauna a gidan manzo Allah har Allah ya karɓi rayuwarta amma duk ran kwananta da yardarta da amincewarta sai a kwana ɗakin na Aisha kaga sai mata him malamai suke cewa kaga wannan ta yi siyasar rayuwa domin ta yi abin da mazan Allah yake so kuma gaskiya bane mazan Allah Allah ya ɗora masa a zuciyarsa son na na Aisha radiyallahu anha ya ma faɗa ai an tambaye shi wa ka fi so duk duniya sai ce na na Aisha nake so haka ya faɗa a hadisi mai inganci a cikin Bukhari to kaga ita ma sai ta bi irin abin da mijinta yake so kuma wannan iya cin abin da da yawa daga mata ba su gane ba idan kina so ki samu fada a gun mijinki to kullum ki dinga kirda don me yake so idan kin ga mutum ne bawan Allah mai son mahaifiyarsa to ya zamto kin tare gun mahaifiyarsa kina mata hidima kina mata wanki kina mata shara kina mata abinci kina mata dahuwa kina kai mata to wannan zai kara miki matsayi a gun mijinki idan mijinki mai son yan uwa ne to kima ki dinga yi wa yan uwansu alkhairi wannan kina ƙara fadar ki abu mijinki idan mijinki mai san abu kaza ne ke kula da me yake so suna jiyo mu ko idan kin kula me yake so to sai ki tare a bangaren da abun da yake so to wannan zai ƙara sa ki shiga cikin zuciyarsa amma mijinki iya san abu kaza amma ke kina watsi da shi ba kya kulawa kin ga ba zai so ki ba ana fahimtar wannan to a takaice dai wannan iya cin abubuwan da da yawa daga cikin mutane ba su fahimta ba wanda yana da kyau duk abin da mutum zai yi ya zamto iya da wani ilimi na addini a kansa wannan shine musulunci kuma shine addini din wala yahilu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukum Allah fi bi akadar yake cewa bai halatta ga mutum ya aikata wani abu ya sai ya san hukuncin Allah a kansa wannan kuma ka'ida ce ta musulunci an bayyana jannan sai malik ke cewa a da yawa ba su haka din ba kawun ba da yawa ba san cewa hakan laifi bane kuma sun nifaci kamar suna ganin kamar Allah iya so ne li zannihim annahu annahu yuhibbuhu suna ganin kamar wannan bishiyar da ake dawafi ake kaza da kaza kamar Allah iya so al khamisa na biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum awla bil jahl idan har sahabbai sun jahilci haka ba su sani ba to waɗanda ba sahabban ba sun fi cancanta su zamto ba su haka din ba as-sadisa na shida anna lahum min al hasanati أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم su sahabbai suna da alƙawari daga Allah na kyakkyawawa hasanat suna da rubanyar sakamako mafi kyau a gun Allah da kuma gafara ma laysa la ghayrihim wanda waɗansu ba su haka din ba as-sabi'a na bakwai annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lam ya'dhiruhum al-amra manzan Allah sallallahu alaihi ba su uzuri ba bal radda alaihim bi kaulihi manzan Allah take sai musu raddi domin a babun shirka ba da gaba ai ba sani bane a haƙiƙa su ba sani ba a'a ya san ba su sani din ba amma bai ba su uzuri ba sai ya ce Allahu akbar ya ce Allah mafi girma inna hasunan babu shakka wannan hanya ce ta magabatan ku la tattabi anna sunana man kana qablakum wallahi sai kun bi taku taku irin na magabatanku abinda suka yi sai kun maimaita yinsa fa ghallaz al-amr bi hadhihi al-thalasa sai manzon Allah ya tsananta kalma ya kausa musu magana game da wannan abin da suka yi asani asamina na takwas al-amru al-kabir al-amri mafi girma ko mai girma wa huwa al-maqsud kuma shine abin nufi annahu khabara anna talabahu cewa a neman da suka yi labarin nemansu ka talabi bani isra'il kamar yadda banu isra'ila suka nemi annabi musa ya sa musu abin bauta ana gane ko lamma kaluli musa lokacin da banu isra'ila suka faɗa musa alaihi salam iji allah na ilahan mu ma musa sanya mana wani allah muna bauta masa mana kamar yadda waɗancan suke da allah da suke bauta masa to sai manzan allah ya gwama su bishiya suke nema a samu su ko sun nemi za ta alwaƙi a sanya musu wata bishiyar magarya suna ɗawafi suna rataye makamansu sai mazala ya kwatanta hakan kamar sun nemi a sanya musu na abin bauta ba Allah ba ina fata kuma bai magana kun gane ko waɗancan cewa suke iji Allah na ilaha Musa mu ma sanya mana wani Allah mana muna bauta masa sabanin Allahn gaske haka suka ce waɗannan kuma suka ce manzo Allah iji Allah na zati alwaqin kama lahum zati alwa manzo Allah sama da wata bishiya mu muna mata dawafi muna rataye makaman mu akanta kamar yanda waɗancan suke yi to sai manzo Allah ya hada abin ya kwatanta abin da suka nema da abin da banu Isra'ila suka nema a gun Annabi Musa alaihi salam domin shirka na faɗa zan ƙara maimaitawa da Allah da manzansa ba sa haɗa kafa abin da yake shirka ba a sakaci ba a haɗa kafa domin laifi ne wanda idan mutum iya yi to ba zai samu rahamar Allah ba ba zai samu aljanna ba ana fahimta sai malik ke cewa a tasiya na tara annan nafi harihi min ma'ana la ilaha illallah kore abinda suka nema a sanya musu na bauta ko na dawafi to iya fassara ma'anar la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah ma'adikatihi wa haqa'ihi ala ulai bai kuma ya uye wadannan din basu gano haka din ba in ka ce la ilaha illallah to ba wani wanda za a bauta ko a mai alamar aikin da ake wa Allah in ba Allah Allah yake wa dawafi ko Allah yake neman albarkarsa to in ka je kaiwa bishiya neman albarka baka yadda la ilaha illallah ba kenan idan ka je kaiwa bishiya dawafi ko dutsi baka yadda la ilaha illallah ba in ka ce la ilaha to ka kore dukkan bauta da dukkan aikin da Allah kadai ake yi wa akan kowa akan komai in kuma ka dau aikin da ake yi wa Allah ka je kaiwa wani to la ilaha illallah ka bata cika ba an fahimci wannan in ka kore bauta da duk aikin da Allah shi kadai ake yi wa sannan kuma ka je kai wa wani Allah ba Allah ba ma'ana la ilaha illallah gaba da cika ba ta yi ba a ka'idarta a dokarta in ka ce la ilaha to ka kore dukkan bauta duk abin da yi kama da bauta akan wani Allah wanda ba Allah ba idan ka ce illallah to ka tabbatarwa da Allah bauta shi kadai kuma bai ji maganar yanzu misali wa yake ba da arziki Allah idan ka je wani kace baka arziki ka gwama Allah da shi kai shirka an fahimta wa yake ba da haihuwa idan ka je wajen wani kace na zo ka ban haihuwa ko ka ce make na haihu to ka dau aikin Allah ka baiwa wani wa yake ba da mulki Allah idan ka je wani na zo neman mulki ni gwamnan kaza nake nema ko sanata nake nema ko rab nake nema na zo gunka ni ga bukatata ta to ka ɗau irin buƙatar da Allah kadai ake faɗawa ka faɗa ma wani an fahimta wa yake ba da lafiya Allah idan ka take wani na zo ka ban lafiya ba ka ban magani ba magani daban lafiya daban magani ne za ka sha baka warke ba amma ba da lafiya shine warakar na zo ka warkar da ni to Allah ne kadai mai warkarwa sai dai ya halatta ka ce wani imin addu'a ba da lafiya Allah ya ban lafiya wani ta yana addu'a ina neman abu kaza roƙa min Allah ya bani wane ina neman dukiya iri kaza ta yana addu'a na samu wannan ba laifi bane amma kada nazo kaban kaza ko ina neman kaza nazo gunka to ka dau aikin da ake yi wa Allah kaiwa wani wanda wani a cikin babun shirka an bai wannan da kyau ko saboda ka a kiyaye irin wannan suna nan da yawa wanda da yawa daga cikin mutane suna aikata ba su ba to sai ma yake cewa al'ashira na goma annahu halafa alal ko kuma annahu halafa alal alal fitiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai musu rantsuwa game da fatawar da ya basu yace wanda zai nafsi biye ne ko nayi rantsuwa ga wanda rayuwa ta take hannun sai kun bi taku da taku irin waɗanda sa gabace ku a baya a hiya halatta idan kaga mutum iya da rauni kamar rantsuwa akan abin da zaka faɗa masa an fahimta kace na ma rantsuwa da Allah abin nan ba daidai bane shirka ce kuma za ta kai ga wutan baka tuba a tauhidi ko kuma a babin da'awa ya halatta kaiwa al'ashir alhadiya ashara na goma sha ɗaya anna shirk fihi akbar wa asgar ita shirka akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hadha abinda suka yi bisa bai zama sun yi rida ba sun da yi laifi amma ba su aikata ba su bar musulunci ba an gane ko akwai shirkar da za ta saka bar musulunci akwai abin da za ka yi kowanda ka yi laifi ka yi zunubi amma bai kai matsayin fita daga musulunci ba a saniya ashara na goma sha biyu ƙauluhun faɗinsu da suke cewa wa na hannu ko da sa'o ahadin bi kufre mu a lokacin ba mu daɗe da barin kafirci ba fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika to daga bayan su kuma ba wanda ya jahilci wannan din tunda su a lokacin ba su sani ba amma da manzon Allah yayi wannan tsawar dukkan na baya da su kuma sun san matsayin abin shirka ne ba daidai ba ne ana fahimta kun ga da da'awa manzon Allah ya fahimtar da duniya da'awa yayi da'awar kuma ta sa aka fahimta wanda bai gane bai gane saboda ka aiki ne mai girma a taimaki da'awa a dinga yada ta waɗanda ba su gane ba su ci gaba da gane ba al-asani as-salisa ashara na goma sha uku at-takbir inda ta'ajjub ana yin kabbara lokacin da ga wani abin mamaki manzo Allah ga iya tafiye da sabai amma sun ce a sanya musu a sun shirka kaga zai mamaki ai sai ce Allahu akbar yayi mamaki sai ya kabbara khilafan liman karihahu sabanin wanda ya kyamace haka din in kaga wani abin ta'ajjubi halal ne kace Allahu akbar ana fahimta tunda manzo Allah ya ga abin mamaki kuma yayi kabbara arabiya ashara na goma sha hudu saddu zara'a toshe kofar barna ita ce saddu zari'a a toshe kofa kada ma a bari a yi laifin a kanta ma ba a so a yi sai a toshe hanyar da za ta kai a laifin alkhamisa ashara an nahayu an tashbihi bi ahli jahiliya an yi hani kai kamance cine da mutanen jahiliya as-sadisa ashar na goma sha shida al-ghadbu inda ta'lim ana kausa murya a yi fishi a lokacin da ake koyi da mutane idan ka ga mutane sun sani suna sakaci ya kamata ka yi fada-fada a wajen wa'azi amma idan ba su gane ba sai ka bi su hanyar da za su gane ana ganewa asabiya ashar da goma sha bakwai alƙa'ida alkulliya li kaulihi inna sunan manzo Allah ya fito da ƙa'ida ga mammiya ce wani ita ce hanyar magabata kuma sai kun bi asamina ashir na goma sha takwas anna hadhihi alamun min a'lamin nubuwa likaunihi waqa kama akbara wannan alama ce ta annabta tunda manzo Allah ya faɗa ba kuma abin ya faru iya cin alabi ne nubuwa at-tasi'a ashar na 19 anna kullu ma zamma Allah bihi al-yahud wan nasara duk abinda Allah ya zargi yahuda da nasara da shi fil qur'ana cikin qur'ani fa innaha fa innahu qalahu lana ko manzo Allah ya faɗa mana shi duk abinda Allah ya jan kunne yahudanci ne kar mu yi to manzo Allah bai shiru ba ya faɗa ya maimaita mana al-ishrun masala da 20 annahu mukarrar indahum anna al-ibadat a mabnaha al-amr cewa ita ibada ana gina ta akan umarni ne ibada mabnaha al-amr fasara fihi at-tanbih ala masail ala masail al-kabr ko a fasara fihi sai abin ya kasance ciki akwai at-tanbihu ala masail qabr kamar tunatarwa ko fadakarwa kan masail na kabari bayan an mutu kamar man rabbuka waye ubangijinka an gane ku fawadihun abu ne a fili zaka ce rabbi Allah wa amma man nabiyuka kamar a ce ma waye manzonka za ma wani tambiyar kabari za a min famin ikibarihi bi an ba'il ghaib labarin da manzo Allah ke bayarwa na gaibi abin da bai kasance ba wa ma dinuka wa amma ma dinuka ko kuma a ce ma me addininka famin qaulihim ij'alna ilahan ila akhirih to wannan kamar iya nuna mana cewa kamar alamar tambayar kabari ce abubuwan da suka faru to kishiyarsu su zaka ba su amsa su zaka ba da amsa a kabari idan mala'iku suna ma tambaya amma idan ka bar wani abin bauta ba Allah ba za ka ce rabbi Allah ba idan baka yarda da manzon Allah ba matsayin sa na manzo ba zaka ce nabi rasulullah an bayyana wannan kamar iya nuna maka cewa duk wanda ya gino akan wannan shirkiya din to wannan amsar ta kabari ba zai samu damar bayewa maliki cewa alhadiya wa 20 na 21 anna sunnatu ahli kitabi hanya ta mutanen littafi yahudu nasara masmuma ka sunnatul mushrikin a bar zargi ce kamar hanyar mushrikai ce duk abin da suka bi da shari'a tana zargi kamar yadda ake zargin mushrikai asaniya wal 20 22 anna al al muntakil min al batil abin da aka ciratu da shi na barna allazi itadahu qablahu wanda wadancan sun saba kafin zuwan su to la yu'min an yakuna fi qalbihi bi yaqini hakan bai zama a cikin zuciyar mutum da yaqini in abu barna ne barin saki ba za a ce mun gaji wajen iyaye da kakannu ba an gane ko min tilka al'ada daga wannan al'ada bakawa da musulunci ya ga ita wa nahanu da sawa'adin bi kufrin da suka ce a ai mu sababbin musulunta ne ban mu dade cikin musulunci ba kaga wannan da ya sa manzo Allah ce to ku yi zaman ku a wannan al'adar ba sai goge musu wannan al'adar gaba daya domin kafirci ban ba alkhairi bane kaga ya zama ba za ka fuji akan barna kace haka naga ana yi ba ko kuma iyaye da kakannu haka suke kuma abin barna ne ba daidai bane to ba a yadda kafa hujja da wannan ba kar ka zama inna wajanna ba'a an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace mun zo karshen babi kuma anan zamu tsaya lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kumbinta ba muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ga cikin al'amarin mu Allah ya samu lafiya mu kama lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya